أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani na sarki mun kwana a cikin wannan sura ta suratul daha muna karshe karshen ta mun kwana ji akan ayan nan da ke magana wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأعطاه aka ce wannan aya tana kitaba ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba shi yake nufi ba domin dai mun ji matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen gudun duniya manzo Allah ya kai mutuka a wajen gudun duniya daka wasu malamai suka ce ana magana ne da al'ummar sa ba da shi yake ba wasu kuma suka ce a'a da annabi sallallahu alaihi wasallam din ake da al'ummar saka baki ɗaya amma abinda ake nufi ba wala ta muddanna ailaika ba ana kiran annabi ne sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ya doge akan abin da yake ciki abin da yake kai din nan na ba ruwan shi da kallon duniya da miƙa ido zuwa ga kallon duniya balle ta ba shi shawa ko ta burge shi to wannan halin da yake ciki to ya doge a kan shi ya miƙe ya zarce a kan shi irin wanda ya zo a cikin alƙur'ani irin da ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai wannan annabi ittaqillaha ka tabbata akan matsayin nan naka da aka san ka da shi na tsoron Allah kaga istimrari ba wani abu ne wanda babu shi ba yanzu aka ce ayi a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan matsayin tsoron Allah amma shi ne aka ce ya doge ya zarce ya ci gaba akan wannan illa ya ayyuhal ladina amanu aminu ya ku masu imani aminu ku ku tabbata akan imani ai ba su zan watan ya ayyuhal ladina amanu sai su kai imani to kuma an ce ya ku masu imani aminu ku yi imani kamar na basu da imani aka ce ba shi yake nufi ba ana nufin ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani aminu ku zarce akan imani da kuka kai aminu ku tabbata akan imani da kuka akan shi to irin wannan ne wala ta muddanna ilayka ya rasulullahi abinda kake kai na ba ruwanka da duniya mun dai ji jiya manzo Allah ba ruwan shi da duniya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to wannan matsayin ne aka ce ya ci gaba ya ci gaba wasu kuma suka ce a da al'ummar su ake domin kar su dige da yin irin na mutanen annabi Musa dukiyar ƙaruna na burge su har suna cewa ya laita lana mithla ma utiya qarun ina ma mun samu irin abin da tsaro ne samu aka ce a ko alama abin da ya samu din nan bai da kyau abin da ya samu bai da kyau ai ina kun haƙura da watan sakamakon ubangiji wanda zai ba ku gobe alkiyama ai da yafi muku to gudun haka duk wanda yake dukiyar kafirai take burge shi to zai irin yadda waɗancan suka yi ga dukiyar kawuna kaga ta ce wala tabuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat alhayati ad-dunya linaftinahum fi kashi za ta zama fitina gare su za mu tsundu masu a cikin azaba wa tanwaris rabbika arzikin ubangijinka fil jannati kenan abanda Allah ya yanka maka aljanna hayyun shi ne mafi domin duk abin da zaka gani to so mun tabe ne in mulki ne na duniya so min tabi ne in wata kasaita ce ta duniya so min tabi ne wa rizqu rabbika khairu arzikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tada da a aljanna ga masu imani khairu shine mabibici da ka yi wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira da za ka ga na'iman jin dadi da kasaitar mulki a aljanna kai da ka ga al'amari mai girma da ka ga al'amari babba wasu kuma suka ce wa rizqu rabbika abinda Allah tabaaraka wataala ya tanada maka fid dunya a duniya min an-nubuwwati wal huda shine na annabci da shiriya to shine mafifici in an in ana magana da annabi fid dunya sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko abinda Allah tabaaraka wataala ya tanada maka wannan jin dadin da na kallon shi kai da Allah ya baka cin garuruwa zaka ci garuruwa kambin kisra sai ya komo ga ɗaya daga talakawanka mabiyanka crown ɗin nan da suke sawa na sarauta to shi ne in an ciyo yaƙi za a ba musarshi ko za a ba wasan za a ba ɗaya daga sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shine suraka za a ba suraka shi za a ba sai na umrun sallallahu saboda haka abinda Allah ya kana da maka da buɗin garuruwa da ganimomi khairun shine mafifici wasu kuma suka ce alqana'a wadatar zuci da Allah ya baka khairun ita ce mafifici domin ita wadatar zuci kanzun ne la yamna wadatar zuci wata taska ce da ba ta karewa mutum bai da ko sisi amma kuma hankalin shi gwance kamar yana da miliyoya saboda Allah ya bashi qana'a wadata shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa amur ahlaka bis salati wasbir 'alaiha لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وسلم وأمر أهلك كأمر إيالنك بالصلاة دين صلى معنى صلى فريلا كأمر إيالنك أهلك نن أكتي إيالا النبي صلى الله عليه وسلم ما تنسى da 'ya'yansa mata da sayyidina ali ibn abi talib su ake nufi da ahlaka wasu suka ce ahlaka ka umurci al'umma ka gabaki daya wasu suka ce ahlaka ka umurci sahabban ka gabaki daya bis salati da yin sallah ay murhum ka umurce su an yuqimu salata su tsaye da sallah wannan yana daga cikin abinda malamai suke yi ta maganganu akan su wane ne ahlul bait su wane ne ahlul bait magana wadda ta fi ƙarfi cewa zuriyar na na fadima alaiha salamu su ne abubai tare da wasu zantuka sun tabbatar da matan annabi sallallahu alaihi sallam ahlul baiti ne iyalansa din ma ƴaƴansa ahlul baiti ne sayyidina ali yana cikin ahlul baiti wasu kuma suka ce watan banu hashim ahlul baiti ne da banu banu abdul muttalib ahlul baiti ne waɗannan duka su ne ahlul baiti amma zan ce mafi ƙarfi su ne waɗannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lullube bargo da su da ya lullube bargo da su a hadisai ingantattu yace a kira Fatima alaiha salamu ta taho kira mijinki ki taho tare da ƴaƴanki ta taho tare da su gaba ɗaya ga sayyidina Ali ga ta ga sayyidina Hassan ga sayyidina Husaini manzo Allah ya dauko bargo lullube da shi da su gaba ɗaya yana addu'a Allahumma هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا Allah ga su fa su ne iyalan gidan nawa ka tafiyar da dukkan ƙazanta gabarin su ka tsarkake su tsarkakewa sai da tuna Aisha ta yunkuro ta shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a a baki ciki ta ce ni ba ni cikin iyalan gidanka yace innaki ila khairin innaki ila khairin ke ma kina da naki alkhairi ke ma kina da naki alkhairi domin kina da matsayin ba wata matar da ke dai da ke a daraja shi ne ma'anar zance a nan sassan ya nisa annabi na sunna ka ahadin minan nisa'i yin ta kai sunna kuma nuna aisha ita ma a wata riwaya ta yin guru ta shigo wanda Allah ya ba ta wannan amsa don haka watan abin da ake nufi nan abin da ibnu mardawai da ibnu asakir da ibnu najjar takan abu sa'id al-khudri radiyallahu tabaraka wa ta'ala an yace lokacin da wannan aya ta sauka وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى يجي النبي صلى الله عليه وسلم جزء je sallar asuba sai ya zo daidai kofar ɗakin sayyidina ali da sayyidatuna fatima inda suke sai ya ce as-sala as-sala as-sala as-sala sai ya ce as-sala as-sala rahimakumullah Allah ya ji kanku Allah ya ji kanku lokacin sallah ya lokacin sallah yayi inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum tatheera sai manzo Allah ya karanta wannan aya daidai kofar sayyidina Ali shine kofar dakin sayyidatuna Fatima sannan ya wuce sallah asuba sai da aka yi wata takwas kafin wafatin manzo Allah ana haka wata takwas manzo Allah bai dauke rana ba matukar yana nan lallai ne in zai fita sallah asuba sai ya tsaya yana assala assala rahimakumullah Allah ya ji kanku Allah ya ji kanku lokacin sallah yayi inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijs ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera Allah ne da kansa yake nufin ya tafiyar da dukkan wata kazanta gabarin ku ya ku iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake ku tsarkakewa sannan su tashi sannan manzo Allah ya wuce sallah asuba saboda haka aka ce ahalahu dinnan su ne zurriyarsa zurriyar na fadima tare da kuma wasu kafarori sun ce a duk matansa ma ahalinsa ne ahalin gidansa ne saboda in an koma can baya kafin ayat inna ma yuridu Allah ai ana magana ne kan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam e wa qarna fi buyutikunna ya nisa annabi ya nisa annabi ya nisa annabi har aka kawo inna ma yuridu Allah liyuhib ankum rijsa ahli baiti wa yukhrijakum tatheera haka suka ce duka matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan gidan nasa sune zurriyyar na Fatima din duk sune gaba ke da ahli baiti na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam dan haka nan malamai suka ce wa amur ahlaka bis salati ka umurci iyalanka wannan ko da yake ana kidaba da manzo Allah ne umurni ne wanda yake shamili kowa da kowa ya shigo ciki ka umurci iyalanka don haka duk lokacin da zaka sallah ka tabbatar da matarka a wani fage ka bata ka tabbatar da tayi alwala ta kimtsa za ta yi sallar ta cikin daki to ka san inda ka bata ko da zaka fita kenan sannan in ba haka ba to ka tabbatar da in bacci kake in bacci take ka ta da ita in aiki take na abinci ka tsaye da ita to da ka ta lokacin sallah yayi dauko buta ki alwala sannan ka sannan ka fita zuwa masallaci kaga ka san inda ka banta ko da kake dawa kana da yaqinin tabbas ta yi sallah saboda wa murahlaka bis salati was sabir alaiha umurnin iyalai su yi sallah al'ada ce sunna ce ta annabawa don haka Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa annabi Isma'ilu wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana inda rabbih mardiya ya zama yana umarnin iyalansa da sallah da ba da zakka da sallah da ba da zakka aka ce sallar farilla ake nufi a nan wanda sallar farilla ɗin nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisi ya inganta annabi alaihi salatu wassalam hadisin abu dawud da isnadi hasani eh hayya zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce muru auladakum bis salah ku umurci ƴaƴanku da yin sallah tun lokacin da suka kai shekara bakwai da yaro ya kai shekara bakwai a umarce shi ya sallah in ya kai shekara goma in ya ƙi to a doke shi a ba shi kashi amma dai bugu aka ce ba mai fasa fata ba ba mai fasa fata ba wanda dai zai nuna lallai an yi fushi ana son lallai sai ya yi sallah kuma wannan imam muhammad ya rawaita a cikin kitabun zuhri ta kan sabitu abinda sabit yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza asabat ahlahu khasasa nada ahlahu bis salati sallu sallu da wani al'amari mai daura kai da wani al'amari mai nauyi ya miskin iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam wataƙila ana buƙatar wani abu kuma amma babu shi domin a cire damuwar na wannan abin da ake nema babu shi din sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mazmur ku tashi ai sallah mazmur ku tashi ai sallah maza maza ku tashi a yi sallah don haka alimamu bai haƙi takan aslam ya ce ba sai na umar yana umurtar matansa su tashi ake dare in ya tashi na suna bilbili sai ya ga asuba ta kusa ta da iyalan gidansa ma'ana ya ta da matansa ya ce assala assala sannan sai karanta wannan wamur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa shi ne ko wal'aƙibatu kyakkyawan ƙarshe littaƙwa ya tabbata ga ma'abuta tsoron Allah kyakkyawan ƙarshe shi ne aljanna littaƙwa ya tabbata aili ahalin taƙwa na ma'abuta tsoron Allah kullum aljanna in yi ambaci aljanna sai ce ta masu tsoron Allah ce tilkal jannatu lati nuritu min ibadina man kana taqiyya tilka uqbal ladina taqaw watan kaga aljannan nan mai jin daɗin nan kala-kala mai ƙasaitan nan kala-kala ba hata kowa ba ce ta masu tsoron Allah don haka mai son aljanna ya ji tsoron Allah masu son aljanna su ji tsoron Allah Allah ba mu tsoronsa Allah kuma ya gada man da aljanna wani ya ce tilkal jannatu lati nuritu min ibadina man kana taqiyya aljannan nan fa da kuka gani muna gadar da ita ko da kuke jin labarinta muna gadar da ita ga masu tsoron Allah tilkal jannatu allati nuritu min ibadina man kana taqiya abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake umurni maza maza in wani al'amari ya miskilanta a tashi ayi sallah ita sallah sai ta gusar da duk wata damuwa sai ta gusar da duk wata damuwa duk wani dauka hankali ina son kaza ban samu ba ina son kaza ban samu ba na nemi makami kaza ban samu ba na nemi appointment kaza ban samu ba na nemi jari kaza ban samu ba na nemi kaza ban samu ba to in kai maza maza zuwa ga sallah sai Allah ya dauke damuwarka saboda sallan nan sai ka ji baka da damuwa baka da damuwar abin da ka rasa saboda ni saboda ita ce watan asali ita ce tushe ita ce muhimmi don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake watan umurtar iyalansa da yin sallah da wannan al'amari ya bijiro ya ce nahnu narzuqu mu ne za mu azurta ka la nas'aluka rizq wasbir alaiha ka doge ka tabbata alaiha akanta la nas'aluka ba mu kallafa maka rizqan arziki ba ba kai zaka ci da kanka ba balle ka ciyar da wani shine la nas'aluka rizqan ay la nukallifuka rizqan li nafsika wala li ghayrika nahnu narzuqu mu ne za mu azurta ka wal'aƙibatu kyakkyawan ƙarshe ita ce aljanna littawa ta tabbata ga mabuta tsoron Allah. Wa sai suka ce mushirgai suka ce, Laula ya tina bi ayatin, mi ya hana ya tina Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ya zo mana bi ayatin da wata aya don rabi'i daga Ubangijinsa mimma ya ƙutari huna daga abin da suke nema suke ta cewa a zo musu da shi. kafirai sun yi ikitirahi suna cewa su'ali na ta'annuti wato ta'annuti wuce wuri da ƙetar iyaka da cin zarafi in da gaske ne annabi ne zo mana irin na kasu salihu inda gaske ne annabi ne ya zo mana da irin sanda annabi Musa inda gaske annabi ne ya zo mana da irin hannun nan na annabi Musa wanda in ya fitar da shi daga cikin aljihu zai rika haske ya kasan security light to duk waɗannan abubuwan suke iktirahin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi inda annabi ne wani wuri ma sai suka ce wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا سكتشي مو ذا من إيماني لكيبا sai ka keta mana dam-dam a saharar makka ba za mu imani da kai ba sai ya zan kana da manya-manyan gonakai na dabinai da inabi a saharar makka sai ka gina kantan-kantan benaye na dinari da azurfa a makka ya zan mu'jiza gare ka sannan mu imani da kai sai Allah da mala'ikunsa sun dungumo sun shaide ka cewa shi ya aiko ka sannan mu imani da kai sai sama ta yanko ta faɗo mana sannan mu imani da kai sai ka tattaka ka hau sama ko ka hau ba za mu yi imani da hawan ba sai ka zo mana da littafi wanda za mu tabbatar da ba rufa ido bane kai duk suka gama zana wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ce qul ka faɗa musu ya rasulullahi hal kuntu illa basharar rasula duk wannan subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula sarki ya tabbata ga ubangiji ai wannan aikin da suka faɗa duk aikin Allah ne ba ɗaya wanda kake yi za ka kace tsarki ya tabbata ga ubangiji ai ni ban zama ba sai manzo ni ban zama ba sai manzo hal kuntu illa bashar ba hal kuntu illa bashar rasula ai ban zama ba sai mutum manzo to wannan ita ce amsar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su to shine suka ce a watan sai suka ce wa qalu duk wannan laulayatina bi ayatin min rabbi mi ya hana ya zo mana da wata aya mu'jiza wadda za ta shaida cewa Allah ya aiko shi min rabbihi to shine Allah subhanahu wata'ala ya ba su amsa nan take sai ce awalam tatihim bayyinatu ma fi suhufil ula ga amsa yanzu bayyinatu ma fi suhufil ula hujja dalili shaidar abin da ya zo a cikin littattafan mutanen farko yanzu shaidar littattafan mutanen farko ba ta zo musu ba malamai masu tafsiri suka ce abinda a shaidan ma watan shaidan littattafan mutanen farko shi ne alƙur'ani bayyinatu ma fi suhubil ula shi ne alƙur'ani domin alƙur'ani shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake ambatonsa musaddiqan mai gaggatawa mai gaggatawa ga abin da ke tare da su yana gaggatawa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayhi wa muhaiminan alayhi alqur'ani ya zo musu yana gaggata littattafan da suka gabata kuma shaida ne ga littattafan da suka gabata don haka yanzu shaidan littattafan mutanen farko bai zo musu ba shine alqur'ani shine aka ce bayyinatu ma fi suhufil ula bai zai ke musu ba to kuma wannan in aka dauke shi a wannan fasara sai yayi daidai da da suka ce wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih me hana a wani wuri me hana a saukan masa da aya daga ubangijinsa sai Allah ta'ala ce qul innamal ilmu inda Allah wa innama ana nadhirun mubin ka faɗa musu ayoyi kaf suna ga Allah ni ne gargadi ne mai bayani amma awalam yakfihimu anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim inna fi zalika la rahmatan wa zikra li qaumin yu'minun to wannan magana da Allah tabaaraka wa ta'ala ce awalam yakfihim yanzu masu cewa a saukar da aya suna ce suna yawo ga aya tare da su awalam yakfihim yanzu bai ishe su ba anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhi gashi mun saukar da alqur'ani ana karanta shi gare su baka taba zuwa wani gari ba ka koyo karatu ba a taba babban malami ba wanda ya karantar da inda ya karantar da kai kai karatu gare shi amma gashi ka zo da littafi awalam yakfihimu anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhi yanzu bai ishe su ba gashi nan kana karanta musu littafi shine alqur'ani to da wannan ayar sai aka gano awalam yatihim bayyinatu ma fi suhubil ula cewa bayyinatu ma fi suhubil ula din nan alqur'ani ne domin awalam yakfihimu anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim ta fassara cewa bayyinatu ma fi suhubil ula alqur'ani wata fassara kuma cewa awalam yatihim watan yanzu awalam tatihim bayyinatu ma fi suhubil ula yanzu yadda duk mutanen farko suka yi da yadda aka yi musu yanzu labari bai zo musu ba labari ya zo musu sun ce a kawo musu taguwa aka kawo musu taguwa suka kafirce da taguwar suka kashe ta aka halakar da su yanzu wannan bai zama hannun ka mai sanda gare su ba su masu cewa a zo musu da aya shin wai labarin waɗancan al'ummomin watan bayyana su mafi su hukun kula bai zo musu ba yadda waɗancan suka yi da aka ba su mu'jizar suka karyata aka halakar da su su ma wannan labarin bai zo musu ba don kasu irin yadda waɗancan suka yi balle a yi musu su ma shi ne awalam ta tihim bayyana su mafi su hukun kula
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Akwai hikima cikin aiko manzanni, akwai hikima cikin saukar da littafai akwai hikima cikin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hikima cikin saukar da alqur'ani menene hikimar da ke ciki sai Allah ta'ala ce walau anna ahlaknahu bi'adabin min qablihi da akaddara mun halakar da su bi azabin da wata irin nau'in azaba min qablihi gabanin aiko manzo Allah sai muka halakar da su ko min qablihi gabanin saukar da alqur'ani laqalu Allah ta'ala ce za su hujjace mu su kafa mana hujja su kakarai laqalu wallahi za su ce mu alqiyamati ran tashi alqiyama rabbana ya ubangijin mu laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nahza rabbana ya ubangijin mu laula arsalta me hana arsalta ilayna rasulan ka aiko mana manzo fanattabi'a ayatika mu bi ayoyinka mu bi karantawa alqur'ani mu bi karantarwar littafin da ka aiko mana tun gabanin ba mu kaskanta ba a duniya wani kaza kuma muka ji muka kunyata a lafira ko kuma tun gabanin ba mu sha azaba ba a duniya da lafira da an fassara shi min qabli an nazilla tun gabanin ba mu kaskanta ba wani kaza kuma ba mu kunyata ba kaga wannan sai Allah ta'ala ce wannan shine dalilin da ya samu ka aiko littafi wannan dalilin da ya sa muka aiko manzo dan kasu kafa mana hujja eh liyalla yakuna lillahi ala allahi hujjatun ba'da rusul Allah ta'ala ce hikimar aiko manzo don kada ran tashi alkiyama mutane su kafa mu hujja su ce Allah ya zaka azabtar da mu ya zaka halakar da mu ko kuma ranar halaka ya zaka halakar da mu baka aiko mana manzo ba muka ki to don haka Allah tabaraka wa ta'ala ce sai muka aiko manzon dan yankan hanzari don adalci adalci Allah bai zalunci wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunci ubangijinka baya zalunci kowa wala yuzlimu rabbuka ahada wa ma ana bizallabi lil adil saboda Allah bai zalunci shi yasa bai halakarwa sai ya aiko da manzo in ba abi ba sannan ya halakar in ba abi ba sannan ya saukar da azaba don haka yake cewa da mun halakar da su ba mu aiko musu manzo ba abinda za su ce na ƙaru sai su ce bi ya hana ubangiji ka aiko mana da manzo mu bi ayoyinka tun gabani ba mu kaskanta ba mu wulakanta ba eh qul ka faɗa musu ya rasulullahi kullun kowanne daga cikin mu da ku mutarabbisun ka faɗa musu mu da muka imani da Allah da ku da kuka kafirce kowa na nan na sauraron me zai sauka ga dan uwansa qul ka faɗa musu kullun minna wa minkum kowanne daga cikin mu da ku mutaraddisun mai sauraron abin da zai sauka ga dan uwansa ne ko ko mai sauraron ya ga ya karshen shi zai kasance ne domin mu dai duk abin da kuke tunanin ku yi mana to alkhairi duk abin da kuke saurare gare mu alkhairi ne don haka ya ce watan ul hal tarabbasu na bina illa ihdal husnayi wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allah bi azabin min indihi aw bi aydina fatarabbasu inna mutarabbisun yace duk abin da kuke saurare iyaka ƙoƙo abin da kuke tunani a zo yaƙi ku karkashe mu in ku kashe mu yi shahada hidal husna ne ko kuma a'a mu samu riba mu samu riba mu yi nasara a kanku mu yi nasara a kanku mu samu ganima shi ma kyautawa ne don haka kaga mun samu lada a wajen Allah in kuma mun yi shahada mun samu lada kuma mun yi shahada illa ihdal husnayn duk abin da kuke dakace gare mu iyaka da kuke gashe mu to ai ihdal husna yini ne kawai ake saurare amma kukan ba abin da muke saurare gare ku illa watan an yusibakum Allah bi azabin min jidi kullum abin da muke sauraren azabar ubangiji ta sauka gare ku daga gare shi wanda zai sauka zuwa gare ku tare daga gare shi au bi aidina ko kuma a je fagen daga mu kakkashe ku mu samu nasara ita ma azabar ce amma bi aidina azabar Allah ce amma ta hannunmu waccan azabar Allah ta kai tsaye ku da shi fa tarabbasu illa ma kun mutarabbisu to da haka yace kull kull kullun mutarabbisun fa tarabbasu ku saurara fa sata'lamuna man ashabu sirati sawiyyi wa man ihtada da haka yace fa sata'lamuna da sannu za ku sani ku kafirai Allah ta'ala ce manzo Allah ya faɗa musu haka ku mushrikai da sannu fasata alamuna za ku sani amma yaushe fil kiyama ran tashi alkiyama ran da sanin bai da amfani za ku sani amma sanin bai da amfani fasata alamuna za ku sani fil kiyamati a cikin tashi alkiyama ranar tashi alkiyama man ashabu sirati sawiyyi da mu da kuwa akan tafarki mai kakke santa wanda babu karkata tare da shi a ran tashi alkiyama za ku gane wane ne kan tafarki mai kakke santa wanda babu karkata gare shi za ka yi fita wa sau fa ya'lamuna hina yarawna al'azaba man adallu sabila amma fa radda za su gani ganin bai da amfani tunda radda suka ga azaba ne ba hina yarawna al'azaba radda suka ga azaba za su ga man adallu sabila wane ne kan tafarki na kata wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin kuma ne ce say'lamuna gadan man kazzabul ashir suna ce mana makaryata suna ce mana makaryata gobe kiyama za su san za su san wane ne makaryaci mu ko su fatarabbasu fatarabbasu fasyadamuna man ashabus sirati sawiyyi waye kan tafarki ne kake santa wa man hitada kuma wane ne shiryayye wanda ya shirya manzo Allah da sahabbai su ne akan shirya alhamdulillah
سورة الأنبياء عليهم السلام مكية وهي مئة وإحدى عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر أفتاتون السحر وأنتم توصلون
suratul anbiya an kai karshen suratul daha kenan alhamdulillah dukkan wa'azin da ke ciki Allah ya ba mu ikon tabbatawa mun karanta wa'azuza da kira zuwa ga tauhidi masu imani su ƙara ɗayanta Allah su ƙara sanin Allah waɗanda ba su da tauhidi su san ga ayoyi nan ga dala'il qudratillahi ga dalilai nan ko ba manzo ko ba littafi in mutum ya kalli sama dole ya san akwai wanda ya yi ta dole ya san in ya kalli kasa ya san akwai wanda ya yi ta ya tabbatar da rufin kwano bai yiwa ya kasance ba wanda ya yi shi bukka wadda mutum uku za su shiga ɗakin haki bai yiwa ka gan shi cikin daji a ce ba wanda ya yi shi to ya za a ce rufin sama duk inda ka je duniyar nan rufin na yana nan kuma duk miliyoyin shekarun nan da aka yi baka taba jin an ce ta yi rauni mana ana bukatar gyara baka taba jin an ce ta huje ba baka taba jin an ce ta yi rauni ba akwai bukatar gyara wanda ya isa a gano lalle akwai wanda ya yi ta to wanda ya yi ta din nan ko cikan kudurarsa ta isa wanda ya yi ta din nan lallai shi ya shi kadai yake bai da abubuwa tare kuma shi kadai ya cancanci abota to duk wannan dalailin kudrati ne wanda wannan sura ta karantar da mu da sauran wa'azuza Allah ya ba mu ikon dabbakawa kuma ya ba mu ikon ayyukarwa sannan za mu shiga sura wadda ke bi mata ita ce suratul anbiya suratul anbiya wanda ita ce suratul anbiya makkiyatun makka ta sauka tana farawa kamar haka abin da yasa aka kira ta suratul anbiya watan an kira ta da suratul anbiya saboda yawan ambaton annabawa da ke cikinta akwai ambaton annabawa da ke cikinta da yawa an ce akwai ambaton annabi kamar goma sha shida annabawa goma sha shida da tarihinsu da kisoshinsu wanda suratul anbiya ita kunsu don haka ma ake kiranta da suratul anbiya ba wata sura wadda a cikin alkur'ani ta taho daga cikin surorin alkur'ani wadda ta ambaci sunayen annabawa sura daga surorin alkur'ani wadda ta ambaci sunayen annabawa bayan suratul al'ami babu da suratul al'ami kuma ta riga suratul al'ami sauka ita suratul al'ami ta ambaci annabawa kamar guda goma sha takwas annabi goma sha takwas tun a daidai faɗa Allah wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qawmi kaji tilka hujjatuna atinaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzil muhsinin kaji goma kenan sannan وزكريا ويحيى وإيسى وإلياس كل من الصالحين سنا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين سورة قوم شاتقوس وطنن لا سورة الأنعام تأمتا to abin da yasa ba a kira ta ba a kira ta suratul anbiya ba ita suratul an'am ko da ta zo suratul anbiya ita an shi sunan don ta riga ta sauka ita suratul anbiya ta riga sauka da ta sauka akwai ambaton annabawa goma sha shida ciki sai aka ambace ta da suratul anbiya ita kuma ta zo da ambaton annabawa goma sha takwas amma kuma an riga ta a sunan na farko kenan sannan kuma tana da wani abin da ya dau hankali bayanin al'an'am hukunce hukuncen dabbobin ni'ima don haka sai ta fi sanuwa wajen hukunce hukuncen dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima don haka sai ita kuma abin da ya suna gare ta sai aka bata sunan suratul an'am suratul an'am abin da aka bata suna kenan suratul an'am don haka ita wannan suratul anbiya'i a ambace ta da wannan suna na anbiya'i saboda ambaton abin da ke ciki na annabawa ta sauka ne a makka ta sauka ne a makka kamar yadda ibnu mardawi ta kana abdullahi ibn abbas da abdullahi ibn zubair radiyallahu anhuma kamar yadda من البحر المحيط أبو أبو حيان الأندلسي يا أنبتا يتي تاسو كأمكة نبا خلافة ma'ana dukkan malaman tafsiri sun ittifaki akan suratul anbiya ita sauka a makka ne amma al-imam as-suyuti rahimahullah ya yi istisna'i a cikin al-itqan fi ulum al-qur'an yace akwai ayoyin da suka sau akwai ayoyin da ke cikin ta waɗanda ba na makka bane waɗanda ba na makka bane shine afala yarawna anna natil arda nanqusuha min atrafiha wannan ba ta makka bace haka al-imam as-suyuti rahimahullah tana da aya ɗari. da goma sha biyu a lissafin malaman kira'a na kufa sauran malaman kira'a na duniya kuma suka ce ɗari da goma sha ɗaya sauran malaman kira'a na duniya suka ce ɗari da goma sha ɗaya take da shi al'imamu bukari rahimahullah ya roici asari ta kan asarin abdullahi bin masudin abinda abdullahi bin masudin yake cewa ka ga banu isra'ila da kahafi da maryam da taha da anbiya hunna min al-itaqil awwali wa hunna min tilal abinda Abdullah ibn Mas'ud yace kaga waɗannan surori banu Isra'ila ita ce suratul Isra'il da Kahfi da Maryam da taha da anbiya waɗannan na daga tsaffi tsaffin surori na farko farkon da suka sauka a Makka tsaffin surori shine al-ita tsaffin surorin da suka sauka a Makka na farko farko to waɗannan malamai suka ce kaga wannan na tabbatar da at-tartib tartibin nan na al-mushaf al-usmani lafiya da wajhi saboda haka suke jere suratul isra'i suratul kahfi suratul maryam suratul taha suratul anbiya haka suke jere kuma haka abdullahi ibn abbas abdullahi ibn mas'ud ya jere su yace kagan su sune tsaffin surori da suka sauka a makka na farko farko kuma yace wa hunna min tilaji suna daga da daddiyar dukiya ta mana abin da yake nufi da daddiyar hadda ta wato su ne farko farko wannan hadda ce din nan to su ne wannan wannan hadda ce din nan farko haka al-Imam Bukhari ya ruwaita to kamar yadda muka saba kowace sura in an kare ta aka shiga wata sura za a ji za a yi bayanin malaman ulumul Qur'an akan me alaka surar da aka hoto da alaka surar da za a shiga yanzu domin su surorin alqur'ani ko da ake ganin su jere ba nan ba haka kawai suke jere ba akwai alaƙa tsakanin su in kaga sura ta bi sura akwai dalili to daga cikin dalilan da yasa suratul anbiya'i ta bi suratul daha shine suratul anbiya'i ta suratul daha ta kare da bayanin ahwal tsorace tsoracen ranar tashi alkiyama ta kare da tsorace bayanin tsorace tsoracen ranar tashi alkiyama to ita ma suratul anbiya za ta fara da tsoron tashi alkiyama iqtaraba lin-nasi hisabuhum tun za ta fara da suratu bayanin tsorace tsorace ran tashi alkiyama ita kuma waccan ta kare da shi to shine alaƙa sai yanzu suratul anbiya ta bi suratul daha kaji alaƙar da ke tsakanin su wannan kenan sannan kuma tana bayani akan kissar annabawa ita ma suratul daha ita ma suratul anbiya'i na bayani akan kissar annabawa sannan kuma yana daga manufofinta dai ita suratul anbiya'i za ta yi bayani akan tashin alkiyama sannan kuma alƙawalin Allah matabbaci ne sannan kuma kafa ma halitta hujja waɗannan da ake kira su bauta ma Allah su iya kallon su bisa mana in suna waɗanda suke bauta gaskiya ne su nuna abin da waɗancan suka halitta shi da Allah ya nuna sama shi da Allah ya nuna ƙasa ya nuna duwar wasu ya nuna mutane ya nuna tsuntsaye ya nuna tsire-tsire to su su nuna abin da suka halitta balle su cancanci bauta kaga wannan Allah na kafa mu shirkai hujja na duk wanda ba Allah ba bai cancanci bauta ba Allah shi kadai subhanahu wataala ya cancanci bauta sannan kuma wannan sura tana magana akan hukuncin ƙaryata manzanni Allah zai kawo bayanin waɗanda suka karyata manzanni ga irin abin da Allah ya yi musu don haka su ma wannan al'ummar mushrikan larabawa su ɗau hannunka mai sanda su daina bin tafarkin karyata manzanni balle abin da ya sami waɗancan ya same su sannan kuma wannan sura na bayanin girma da matsayi da alƙadarin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan sura na nuna manzon Allah shine mafifici kaf a halitta Allah domin tana ɗauke da ayan nan ta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ya rasulullahi sai dan ka zama rahma ga talikai duk abin da ba Allah ba annabi Muhammadu rahama ne ga wannan abin ko ne mala'iku ne aljanu ne dabbobi ne mutane ne annabawa ne ko menene manzon Allah rahama ne gare su domin manzon Allah shine wasiɗar a halittar Allah zuwa ga Allah wasitar Allah zuwa ga bayin Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tana nuna girman sha'anin manzon Allah da daukakar sa da duk abin da ba Allah ba yana kasan darajar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma wannan wannan sura dai tana karantar da watan tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala gabarin ababen tarayya gabarin watan abokan tarayya Allah bai da abokin tarayya shi kadai yake wahdahu la sharika lahu wannan sura abinda take karantawa kenan sannan kuma tana karantar da nasara Allah na tabbatar da nasararsa ga waɗanda suka bi shi kullun wa inna jundana lahum ghalibun watan nasara tana ga Allah da waɗanda suka bi Allah duka yana ɗaya daga cikin abubuwan da waɗannan wannan sura take karantawa tana farawa kamar haka بسم الله الرحمن الرحيم kowace sura ta fara da basmala in ba suratul tauba ce ba suratul tauba ita kadai ce ba ta fara da basmala ba don haka wasu malamai suka dauka basmala dai aya ce daga ayoyin kowace sura wasu kuma suka ce a'a ita basmala ba aya ba ce in dai ba ta wa innahu min sulaimana innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ita kadai ce aya amma basmalar da ke kan surori waɗannan addu'o'i ne kawai haka wasu malamai suka ce wasu suka ce aya ce daga ayoyin kowace sura wallahu a'lam bismillahir rahmanir rahim iqtaraba lin-nasi hisabu Allah tabaaraka wa ta'ala buɗe wannan sura da tsoratarwa da firgitarwa domin ai watsi da duniya a koma zuwa ga Allah kaga fala ta muddanna ainaika ila ma matta'na bihi da waccan sura ta kare da shi a karkade gabarin duniya a ta san Allah kawai a kama Allah kawai to kaga da shi wannan fara don haka duniyar ma bari a tsoratan yadda za a batta saboda tashin hankalin abin da ake ta san ma shine iqtaraba lin nasi hisabuhum hisabuhum hisabin mutane wato shine ranar tashin alkiyama kenan ya tabbata nasi nan aka ce kafiran maka masu musun in an mutu ba za a tashi ba da su ake rufi ahlu makkata munkir bafi masu musun tashi alkiyama to hisabuhum hisabin su ikitara ba ya kusata yawmal qiyamati aka ce menene ake rufi da ya kusata aka ce in an yi la'akari da rana ɗaya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kamar watan shekara dubu ne don haka duk shekarun da suka rage ga tashi alkiyama la'akari da ayyamullahi wato sun kusa haka shi abin da ake nufi da iqtaraba duk abin da zai zo kamar ya zo kamar ya zo ne za ka yanzu in aka ce za a yi abu kaza baɗi to da kasan ma an yi shi saboda an yi kwana ɗaya an rage cikin shi an mafi ya mutu da an kwana ɗaya ya mutu to don haka duk aka yi awa ashirin da hudu to alkiyama ta mutu duk aka yi kwana ɗaya alkiyama ta mutu kai duk awa ɗaya alkiyama ta mutu duk mutum ya numfasa wani numfashin ya fita wani ya shiga alkiyama ta kusa saboda haka tarbalin nasi hisabuhum amma wahum amma tare da haka amma tare da haka wahum su fi ghaflatin suna cikin rafkana ga alkiyama na dosuwa alkiyama na kusantowa amma wahum don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa ana wasa'ata kahatai ni da zuwan alkiyama kama kamar yatsun nan ne guda biyu haka manzo Allah ya kwatanta domin mi tauta fuska iktaraba linasi isabuhum alkiyama ta kusa ai manzon Allah shine manzon karshe daga manzon Allah ba wani manzo da Allah zai aiko to manzon karshe wanda ba wani manzo bayan sa to ya riga ya zo to sai ne haka sai alkiyama da haka manzo Allah yake cewa ni da tashi alkiyama da kuka ya sunnan kun ga dai ya sunnan ba wani tsakanin su to haka zuwa na da tashi alkiyama ne sai to an shekaru yanzu watan wajen dubu da ɗaruruwa to ai la'akari da inda aka wuto ai kusa ne la'akari da inda aka wuto shekarun da aka wuto dubban shekarun miliyoyin da duniya ta yi bayi kaman gobe kaman gobe da aka iktar bari nasu sabon wahun fi gwamnatin amma tare da haka watan kafiran makka mashirikai masu musun in an mutu ba za a tashi ba masu musun kaɗaituwar ubangiji wanda suke cewa aji alal alihata ilahin wahida su suna kyamar a ce a zo a bauta ma Allah shi kaɗai a wai duk mutanen nan da ƙabilun nan duka duk a taru gaba ɗaya Allah guda sai suna ganin abu kamar yayi yawa subhanahu wa ta'ala wa hum fi ghaflatin suna cikin rafkana mu'ridun suna masu kau da kai ani ta'abbubi da hubbul iman suna kau da kai gabanin tanadin alkiyama ita alkiyama tanadi take nema dan haka wani da yazo ce ya rasulullahi mata sa'a yaushe tashi alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma ahadatta laha me ka tana da mata dan ita alkiyama magana ta da bibi ba yaushe za a yi ba gobe ko azima ko ko ko jibi ko baki a ma ahadatta laha me ka tana da mata yace ban tana da mata yawan sallah ba yawan nafilfili ban tana da mata yawan sadakoki ba ban tana dan mata kaza ba ban tana dan mata kaza ba walakin ni uhibbu Allah wa rasulahu abinda na sani ne ina son Allah da manzon Allah manzon Allah ya ce to almar'u ma man habba mutum yana ko tare da wanda yake so tina tare da wanda yake so lokaci ta bai sanawo ta da mu tsaya an Allah mun muwafaqa da karanta daidai da Allah ba da sa inna kuskure Allah ya yi mana bismillah alhamdulillah akwai kamfani da wasu bayan Allah suka yi wasu suna neman addu'a akwai ne a jarida wata baiwa Allah ta yi tana so a yi mata addu'a akan iyayen da suka rasu da kuma sauran bukatun da haka ma akwai wani ba wannan da ya yi ko dari biyar shi ma yana neman addu'a da malam wayannan su ne sakonni da muke da su.
Alhamdulillah waɗanda suka aiko da sako na neman addu'o'i ubangiji Allah ka biya bukatunsu Allah ka biya bukatunsu na alkhairi waɗanda ba na alkhairi ba Allah musun ya musu koma na alkhairi farko annabi sallallahu alaihi wasallam wadda take neman addu'a ta neman gafara ga iyayenta ubangiji Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu Allah ka ji kansu da rahma Allah ka ji kan sauran marigayen mu Allah ka ji kansu da rahma ka gafarta musu Allah ka gafarta mana ka gafarta mana iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ka saka mu shugaban da alkhairi alfarma sayyidina maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ubangiji Allah ka karbi ibadunmu Allah ka karbi ibadunmu bayan ka dake kokari cikin ciyawa saboda Allah Allah ka lulluka musu Allah ka saka musu alkhairi bayan ka da suke taimakon addinin ka bayanka da suke taimakon bayanka ubangiji Allah ka saka musu alkhairi Allah ka lullunka musu da mu da su ga baki daya Allah ka ba mu aljanna da firdausi da rahmarka alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ka ba kasar mu zaman lafiya Allah ka yaye mana tashi tashi hankulan da ake fama da su a wannan kasa Allah ka yaye mana waɗannan bala'u'a Allah ka yaye mana waɗannan bala'u'a Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka ba Najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba jihar Musa fara lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali waɗannan musibu da ake fama da su Allah ka ɗaukake mana Allah ka ɗaukake mana Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya bayan ka waɗanda suka addabe mu ubangiji Allah ka mana maganin su Allah ka shirye su Allah ka shirye su dan mu inda ba su da rabon shirya ne Allah ka mana maganin su Allah ka mana maganin su اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يجدونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يجدونك الله كمنا ما قلت الله كمنا ما قلت أبو النبام يا أفرنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاتحة صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين